Pode.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم ثبت جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا بسم الله akwai tambayoyi eh to bismillah yawa to ku zo ku kashe kaya sun yi fada da matan shi yace ku zo ku kwashi kayan ku to yanzu wannan kalman ya zama kinaya na cika ma'anan kinaya ana neman niyyarsa me yake nufi da ku zo ku kwashi kayan ku idan yana nufin ya sake ta ne ta saku idan ko ba da nufin shika bane kawai ku kwashi kayan ku sai na huta amma aure na yana nan shi kenan auren sa yana nan duk wani kalman da bai shafi ainihin sigan shika ba idan mutum ya gaya wa matarsa to sai in niyyar da niyyar shika ya gaya mata sannan zai zama shika amma ba da niyyar shika bane ba shika bane sai da niyyar shika sannan zai zama shika dama shika yana da kalma sarihi wanda ba a neman niyya kawai in mutum ya faɗa shika ne kamar ya ce wa mace na sake ki sai yanzu a nan ya ce ni fa ba da niyyar saki na gaya mata zai ce to ai wannan kalman ba a faɗa sai da saki din saboda haka in dai ba har shi ma kalman nasa keke din idan akwai karina wanda ya nuna ba shika bane kuma shi wanda ya faɗan yayi da awan ba shika bane za a saurare shi kamar yanzu misali ya kama ta ne ya rike ta tana ka sake ni ka sake ni sai ya ce shikenan na sake ki sai ya sake ta sai aka ce shikenan ka saki matar ka yace a'a ni fa ina nufin na sake ta daga rike ta da nayi kuma karina din gashi an gani zahiri lokacin da ya fada din sai da ya sake ta sannan yace na sake ki yanzu anan ma ba shika bane to amma in ba a samu wannan karinan ba ba wani alama kawai da shi da ita ne ga zahiri ana gani ba wani rike ta da yayi wani abu ya haɗa su ko abin da ya haɗa su ya ce wance na sake ki to yanzu a nan babu zancen wai bai yi niyan shika ba ko ya yi niyan shika kuma a shi ɗin ma idan bai iya wannan harshen ba ne sai wani ya laƙana mar shi ya ɗauka yabo ne sai ya zo ya gaya mata ashe kalman shika ne amma yanzu misali mutum ne ba gware bai iya hausa ba sai wani ya ce bari ma ainihin wani waka da za ka yi wa matarka mai daɗi na yabo kawai sai ya koya mar wakan ashe wai yana nufin ya ce mata wance na sake ki sai ya zo yana gaya mata shi da niyan yana yabanta ne ashe kalman na shika ne shi ma bata saku ba yawwa amma bu duk ba wayannan abubuwa mutum ne dan harshen da yayi magana yana jin harshen yana fahimta sannan ya ce wa matarsa na sake ki daga baya kuma ya ce ba da niyan shika ba wannan ba za a yadda ba amma ban da wannan duk wasu kalmomin da basu shafi ainihin sigan shika ba mutum ya biya wa mace to dole sai in ya faɗa mata da niyan shika sai dai akwai kinaya na zahiri kinaya na zahiri wasu kalmomi ne wanda basu shafi shika ba amma kuma ba a faɗan su sai a shika ɗin wayannan su ma idan mutum ya biya wa mace ba a karɓan da awon ba shika bane shi ma sai an samu ƙarina kamar yanzu misali ya ce wa matarsa wofi kawai ya ce anti khaliyatun ko anti bariyatun ai shi kenan ba ni ba ke to irin wa'annan kalmomin kalmomi ne wanda wasu shafi kalman shiga ba amma kuma suna wakiltar shiga amma irin wannan alhiki bi alhiki ko ma gidanku ku kwashe kayanku to irin wayannan kinaya ne wanda ake neman niyya idan mutum ya faɗa sai an tambaye shi me yake nufi da wannan kalmar mun ga ka koro wance me kake nufi wallahi ta dame ni ina so ta je in huta kuma kuma ta faɗa shikenan ka zuba da niyyar shika bane amma shato tunda kun ga na koro ta ka shikenan aure ya kare ni bana yin ta shikenan shika ne saboda haka yanzu anan sai an nemi me yake nufi me niyyarsa lokacin da yace su kwashe kayan su din Aha. To, ya bar zaman tahiya kenan. Duk mutumin da ya bar zaman tahiya zai sujjada kabli ne. A ka'ida na mazhabin malikiya idan mutum ya samu raka'a ɗaya a sallar magaruba to kaga in ya tashi ya ci ko raka'a na biyu kaga duk wanda ya raka'a biyu ai dole zai zauna ya tahiya. to kaga bai zaman tahiyan bai sake sabawa ya raka na uku kaga ya bar zaman tahiya ya bar karatun tahiya ya bar lafazin tahiya ya bar ya kai kusan sunna uku saboda haka yan sujada qabli ya kama shi idan ya gama sai ya sujada qabli a maimakon wannan in ma sai da ya sallama ya tuna to mai da ita ba'adi dama ba'adi tana wakiltar qabli amma hakika ya yi rage a sallan shi wanda sujada ya kama shi shi kenan to bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mm.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي ركبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه الله مدوكاكين سلكي yace wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga Allah madaukakin sarki yace ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka sake tunatar da su ko ka ambata musu yayin da annabi Musa ya ce wa ainihin almajirinsa fatahu ɗan saurayin shi ma'ana almajirin da ya ɗauka Musa ɗan Imrana yana da ainihin lokacin da zai tafiya neman ilimi ya ɗauki yaron shi wanda ake cewa Yushau ibn Nun. Shi Yushau ibn Nun shi ma annabi ne ɗan ƴar uwar annabi Musa ne ya ɗauke shi a matsayin almajirin shi zai koya mar karatu kuma zai bi shi ya riƙa mar hidima a wannan matsayin ya ɗauke shi saboda asali annabi Musa lokacin da Allah ya tsirar da shi daga sharin Fir'auna bayan an hallaka Fir'auna ai Allah ya wa annabi Musa izinin ya dawo ya ci gaba da shiryar da bayan Allah wa zakirhum bi ayyamillah zuwa karshe ba to annabi Musa ya zo yana wa'azi yana wa'azi kullun Allah yake kai ta mutane wa'azi kai ta shiryar da mutane yana wa'azi duk abin da ya damu mutane na addini yana faɗakar da su halal da haram da duk abin da ya shafi dai na ainihin amfani to wata rana annabi Musa ya zo ya yi wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi mutane an gamsu kowa ya tambayi abin da yake bukata an gama shi kenan sai wani bayan annabi Musa ya gama zai koma sai wani yake tambaya ya ce an Musa yana da tambaya ya ce me tambayan ya ce wai ni kam a duniyan nan a yau akwai wanda ya kai ka ilimi yake tambayan annabi Musa annabi Musa kuma a wannan zamanin fakar kumanta gaba ɗaya ma a halittar Allah annabi Musa shine na uku in ka cire annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka cire annabi Ibrahim babu kama annabi Musa tunda ulul azumi din dama guda biyar ne wa minka wa min nuyin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam to wannan waune wannan adabin amma in aka ga wajen daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine na farko daga shi sai annabi Ibrahim daga annabi Ibrahim sai annabi Musa saboda shine kalamullah duk a halittar Allah ba taɓa samun halittar da Allah ya magana da shi bayan annabi Muhammad da annabi Ibrahim ba sai annabi Musa. To kuma wannan zamanin da ake tafiyar ba zamani shi ne wanda shi ne annabi mursali ulul azumi mai jagoran addinin Allah a duniya a wannan lokacin shi kaɗai ne. Sai ake tambayan shi kuma Allah ne ya umarni ya yi wa'azin nan. Kuma Allah yana ainihin zuba mishi ilimin duk abin da ake bukata na addini a lokacin ne. sai aka tambaye shi akwai wanda ya kai ka ilimi ka gaya a zahiri kan babu ai babu da ina haka je ka samu shi ne nan Musa ma yace gaskiya ba wanda ya fi ni ilimi to wannan abin da ya faɗa shi shanin Allah wa fawqa kulli zi ilmin alimun sannan kuma shi dukkan wa ma'utitun min ilmi illa qalil duk abin da kuka sani na ilimin nan fa idan an gwada shi da ilimin Allah kaɗan ne yana cewa yana cewa me la nafil al faru qabla an tanfari kalimat rabbi walau jina bi misli madadan saboda haka bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba yace babu kuma a gaskiya din babun da yace a zahiri ai babu shi kenan yana faɗan haka sai mala'ika jibrilu Allah ya aiko shi ka je ka gaya masa da yake cewa babu mai ilimi sai ba wanda ya fi shi ilimi to akwai wani bawan mu wanda yana da ilimin da Musa ba shi da shi ana gaya wa annabi Musa kaga bambanci tsakanin makan gari da kuma annabin Allah kaga shi shedan da Allah ya ba wa annabi Adamu ilimi ya tambaye su ba sani ba Allah ya ce Adamu ga musu ya gaya musu suka tabbatar da Adamu ya bi su da Allah ya ce kuma sujada kaga malaiku duk da suka yi sujada shi ne yace zan bar sujada bayan ka dace da kaza ka fi ka fifita ne kai kaza to annabi Musa bai haka ba annabi Musa Allah yana cewa akwai wani bawa na wanda ya fi ka ilimi yana jin haka sai ya ce to ya Allah ina zan samu wannan bawan in yi karatu ni ma in samu ilimin Allah ya ce to kana bukata ya ce eh sai ya ce to ka je mahaɗan kogunan nan guda biyu barurum da baru fare inda kogunan suka haɗu a wannan a wannan gurin a nan shi wannan bawan nawa yake to ya ubangiji ya zan yi in gane gurin Allah ya ce nemi soyayyen kifi iri kaza ka rike wannan kifin ya zama guziri ka sa shi a cikin sanwo ku ɗauka ku kama hanya idan kuka kama hanya kuna tafiya kuna tafiya duk inda wannan kifin ya rayu ya fada cikin ruwa to bawan nawa yana wannan gurin shikenan shine sai wa iz qala Musa li fatahu to daga nan annabi Musa yana jin haka sai annabi Musa ya ce wa ainihin almajirinsa shi annabi Yushau sai ya ce mishi la abrawa ta abluga yace to ba Yushau aiki ya same mu yace ni fa bazan guje ba la abrahu ba zan gushe ba zan kama hanya in ta tafiya don ban san inda wannan gurin yake ba ban san nisan shi ba kuma an ce mun ga alama saboda haka ba zan gushe ba hatta abluga majma'al bahraini har sai na isa magaman kogunan nan guda biyu inda aka ce mun bawan Allah nan yana nan saboda ainihin neman ilimi kaga duk wannan yana nuna ma muhimmanci na neman ilimi yace ba zan gushe ba fa hatta abluga har sai na isa majma'al baraini magama na wayannan kogunan guda biyu inda Allah yake zan samu wannan bawan Allah au ko kuma amdiya in shuɗe ina ta tafiya hukuban in yi ainihin shekaru in aka ce hukuban suka ce shekara arba'in wasu suka ce shekara tamanin kai wasu suka ce shekara dubu ma zai ɗauki hukum to annabi Musa ya ce ni dai ba zan gushe ba zan ta tafiya in Allah ya sa mun mutu a tafiyan mun yi a tafiyan neman ilimi ne muka mutu in Allah ya taimake mu muka samu gurin muka samu ilimi muka dawo mun ƙara ilimi yace amma zancen a ce mu dawo ma ba mu samu inda za mu je din ba yace bata taso ba kaga shi yasa tun da bari in zaka ɗauki abokin tafiya imar bayani tafiyar na yaushe za mu da aka ce gaskiya ba lokaci akwai abin da na fita nema in ban samu wannan abin ba zan dawo ba kaga ko shekara nawa za ba za ce ka bata wani lokaci ka dauke shi ka mai rufa rufa kaza babu kawai annabi Musa ya ce to fa tafiya ne zamu yi wanda bamu san lokacin dawowa ba kuma tafiyar nan akwai inda za mu shine majma'al bahraini ba zan gushe ba har sai na je wannan gurin ko kuma in ban samu zuwa nan gurin ba sai dai yi ta shekaru ina tafiya awon biya huku ba har ko in shuɗe shekaru ina tafiya annabi Musa ya ɗauki annabi Yushau aka ɗauki wannan kifi aka saka shine guzurin su suka kama hanya yawwa ta abluga majmal bahrain awon biya huku ba falamma balaga yayin da suka isa majma'a bainihima matattara na tsakanin wa'annan kogunan guda biyu inda suke nema ɗin yayin da suka isa wannan gurin shi kenan sai Allah ya ɗaura musu gajiya sai suka samu gindin wani dutse sai suka kwanta da suka kwanta suka yi bacci a wani ruwayan annabi Musa shi kaɗai ya yi bacci wani ruwayan sun yi bacci gaba ɗaya sai annabi Shawu shi ya fara tashi ya farka yana farkawa annabi Musa yana bacci Yushen sai ya je akwai wani ruwa ana cewa Maul Hayat sai ya je ɗebo wannan ruwan. Ya zo yana alwala ruwa sai ya taɓa kifi, yana taɓa kifi kawai sai ya kifin gari ko yan kifi ba, kawai sai ya kifi ya ɗaga kawai ya fada cikin ruwa kuma sai Allah ya sa a cikin ruwan Allah ya daskarar da daidai inda kifin zai shiga sai aka yi wani abu kamar taga sai wani rami wanda baya zartuwa kawai sai shau ya ga kifin ya fada cikin wannan ramin kawai ya kama hanya ya tafi to shi ne yake falan ma balaga majma bai nima yayin da suka isa magama na ainihin tsakanin wa'annan kogunan guda biyu na siyahu huma sai suka mance wannan kifin nasu amma a hakika shi annabi Yusuf yana gani abin ya faru shine ya manta bai giya wa annabi Musa ba shi kuma annabi Musa ya manta bai ce wa Yusuf ina jakan nan tamu ba suna tashi sai suka kama hanya suka mance da wannan ainihin kifin ya suka yi da suka tashi fattakaza sabilahu fil bari saraba shi wannan kifin fattakaza sai ya riki sabilahu ta farkin shi fil bari a cikin kogin saraban a kwazazzago an ce kwazazzago shine ramin da baya zartuwa sai kawai kifin da ya tsalle yana fadawa ruwan yushau yana gani sai ga daidai inda ya fada din Allah ya daskarar da ruwan gurin sai kamar wani taga haka sai rami kawai kifin ya shiga zirare ya shiga cikin wannan shine sarab idan aka ce sarab shine ramin da baya bullawa shine ainihin sarab to kifin kawai sai ya riki ta farkin shi saraban a cikin wannan kwazazzagon ya kama hanya ya tafi فلما جاوزا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا to yayin da suka tashi annabi Musa ya tashi a bacci ya ce rushe mu kama hanya dama tafiya ce ta neman ilimi ba a san inda za a je a tsaya ba kaga nan ma dai an zauna an huta ne shine annabi Musa ya ce bismillah mu kama hanya suka kama hanya suna tafiya sai suka ketare wannan gurin da aka gaya musu ashe wannan gurin dama Allah ya ce ku dauki kifin duk inda kuka yi kifin nan ya rayu ya fada ruwa nan ne gurin to annabi Musa yana bacci Yusha yana gani kifi ya rayu ya fada shi kuma Yusha da ba a gaya mar ga abin da ake bukata ba annabi Musa shi ya sani da annabi Musa ya tashi kuma shi Yusha ya manta da kifin ma ya fada ruwa shi kenan kawai sai suka kama hanya falamma jawaza yayin da suka ketare wannan gurin aha kare lifatahu bayan sun yi tafiya ma'ana bayan sun gama wannan daren suna tafiya aka wayi gari da safe sai kare lifatahu annabi Musa ya ce shi wannan almajirin nashi shau sai ya ce atina ana ka kawo mana abincin safe mu aka ce gada'u shine abincin safe yawwa ka kawo mana karyawan mu laqad laqina min safarina hadha nasaba yace hakika mun gamu da wahala da gajiya min safarina haza daga wannan tafiyar ta mu kaga nan ma malamai suke cewa annabi Musa bai ji wahala har ya ambata ba sai da ya ketare gurin da aka ce kaga ai tafiya ne mai nisa suka yi amma duk wannan tafiyan yunwa bai kama su ba gajiya bai kama su ba amma suna ketare daidai gurin da aka ce to daga nan kuma gashi dan tafiya kaɗan aka yi amma annabi Musa ya ce muna fakin yunwa ka mana abincin nan mu ci kuma hakika mun gamu da wahala cikin wannan tafiya alayi halin je malamai suka ce shi tafiya na neman ilimi tafiya na zahiri da na baɗini in dai na neman ilimi ne to yana gamuwa da wahala dole ne ba yadda za a yi a ce ka samu ilimi baka sha wahala ba kuma duk malami idan zai baka tarihin shi ba zai yiwu ya baka tarihi ya ce wai ai a cikin daɗi muna cikin fanka muna AC mu muna kaza a gida malamin yake zuwa yana karantar da mu ƙarya ne ba za a zama malami da haka ba dole sai an sha wahala baka je na cewa khaza'inul minani ala kanadiri almihani ko yace taskoki na ainihin baiwa yana kan kadar ko na jarrabawa saboda haka in je ilimi ka tashi nema to fa dole ka yi hakuri da wahala ka yi hakuri da wulakanci ka yi hakuri da kaskanci duk lokacin da kace ba za ka kaskanta ba ba za ka sha wahala ba ba za ka ainihin wulakanta ba to fa ba za ka yi ilimi ba yawwa saboda malamai suna cewa shi ilimi din shi ilimi din idan ya sauko yana sauka ne a kwari baya sauka a tudu kamar ruwan sama ne wanda in ya sauko za ga ya ji ya taru a kwari yanzu misali aka ce a unguwan nan ga wani guri shuri ne tudu ga wani guri kuma kwari ne sai aka zabga ruwan sama da wanda ya zo kwarin nan da wanda ya tudun nan gaba daya kwarin nan za su zo su taru to haka nan shi ilimi yake kana yin girman kai wannan ya kaskantar da kai to da naka da nashin gaba daya wajen shi zai su zo yawwa to shine sai annabi Musa ya ce hakika mun gamu da wahala a wannan tafiyar tamu saboda haka dauko mana abincin nan namu mu karya laqad laqina min safarina hadha nasaba har ma malamai suna cewa tun a zamanin sahabbai an samu sahabbai sun fi goma wanda kowanne ya yi tafiyan wata guda don hadisi kwaya ɗaya ya ji labarin hadisi guda ɗaya wanda ya san wannan hadisi yana gari kaza wanda tafiya daga nan zuwa garin ya kai tafiyan wata guda sai ya niki gari ya kama hanya wani ma zai je yana zuwa idan ya je a dokin shi ma bai sauka ba malamin na fitowa in ya sauka ya bashi hadisin kawai zai ci abin da ya kawo shi ko shan ruwa ba zai ba zai koma kuma shikenan dama wannan abin ya zo nema ka gani saboda haka neman ilimi ba karamin abu bane duk mutumin da yake zai nemi ilimi to dole ne sai ya sha wahala yawa ba a neman shi dama da jin daɗi kuma shi ilimi karkace wai sai ilimi iri kaza ko sai wani kaza duk irin matsayin mutum duk irin kaskancin shi kai kuma duk irin ɗaukakanka matukar in je ya san abin da baka sani ba ka zo kake son ka san abin da ya sani to dole sai ka yi ƙasa ya yi sama ƙwarai kuwa dole ha yanzu ka je jami'o'i za a ga wani profesan kafiri ne za ka same shi ma shi bai da addini ma kuma kai din shehi ne babba a unguwarku amma an ka zo dole ka zauna yana kanka yana muku tsawa yana kaza kaza yana cewa yau zai yi ke zai kaza kuna kokarin kuna me ku yi kokari yau ka ilimin kwarai kuwa in ba ku yadda ba kuka ce za ku daga kai to ba zai ba ku ba kuma shi kenan zai kada ku kuma kun kayin saboda haka shi ainihin ilimi dole sai an sha wa'ada kuma dole sai an kaskantar da kai sannan za a same shi yace laqad laqina min safarina zana saba hakika mun gamu da wahala da gajiya daga wannan tafiyar tamu kawo mana abincin nan namu muke qala قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنفانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البهر عجبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت sai annabi ya ce ya ce wai ya musa ba ni labari mana iz awaina ai yayin da muka taro kanmu ila sakrati zuwa wannan fan dutsen inda muka je muka shiga gindin dutsen na muka dan kwanta muka huta ai fa inni nasitul hut na mance kifin a wannan wannan gurin a wannan gurin wani abu ya faru da kifin da manta ban gaya maka ba wama an sani illa shaytan ko ma an sani hu duk kira'a ne ko ma an sani hu illa shaytan babu abin da ya mantar da ni sai shaytan shaytan ne ya mantar da ni daga wannan ainihin abin da ya faru annabi Musa kamar ya tambayi shauto ya aka yi sai ya ce aiki bin wata kaza sabilahu ya riki tafarkin shi filbari a cikin kogin ya ce ai ina gani kifin kawai ya samu rai sai na ga ya tsalle ya fada kogi sai ruwan kogin ya dushe aka mar wani abu kamar makunna na biki shine abin da muke nema dama aini wannan kifin da muka dauka alama ne na duk inda wannan kifin ya rayu to anan abin da muke nema yake kaga shi shaidin shi bai sani bane yace ai wannan abin da ya bani dama shi abin da muka fito nema kenan ya rami fartar da shi kenan sai suka koma ala asari ma a bisa gurabun su hanyar da suka biyo kasasan suna ainihin bibiya suka koma suna bin hanyar nan santa idan ka fita hanyar nan santa sai ka karya kuna hannun dama za ka ga kowar to za ka ga monday market din a wurin kawai da ka kama hanya kana tafiya kana tafiya da kajin santa din kana zuwa kwaltan maimakon ka yi haka hannun dama sai ka yi hannun hagu ka za ka ci ayya ai ka bar hanyar guri kaza ne ka ga idan za ka da dole sai ka kula sai ka kula da inda ka biyo saboda idan baka kula ba shi ne farkar da alhasari ma kasashen suna bibiya saboda in baka kula sai ka je ka fada wani wani ainihin lungu ko wani hanya to shi ne sai suka biyo hanyar da suka bi din hanyar da suka wuce da aka ce guri yana baya shi kenan sai suka biyo kasashen sun saki fitsari saboda idan ya ce ya riga sai ya ɗauki shi na sai ya ce kwarai shi ne hanyar to haka ne shi ne ƙasasan ɗin yawwa inda ka bi to idan aka ce ma abin yana baya idan ka biyo to sai ka bi daidai inda ainihin ka biyo din dan ka je ka tarar da abin da ka bari saboda kana bauɗewa ba za ka samu ba to shine yace farkar da sai suka koma ala asani ma bisa gurabun su hanyar da suka bi kasasan suna bin daidai inda suka biyo din Mhm.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما to da suka zo wajen wannan dutsen dama ai inda suka dan kwanta suka huta wajen dutsen nan a nan abin ya faru to suna zuwa wajen dutsen wajada abdan min ibadina Allah ya ce sai suka samu wani bawa daga bayinmu shine al-Qadir wani bawa daga bayinmu kaji ikon Allah annabi Musa fa annabi ne mursali ne ulul azmi shine na uku Allah ya ambaci sunan shi fiye da 130 a yayin alqur'ani wannan kuma wanda aka turo shi yayi karatun shi ba taba ambatan sunan shi ma Qur'ani ba kai abdan min ibadina wani bawa daga bayin mu ba ya ce abu kuwa ilimi ba Allah ya ce to ga wani wanda ba a san shi ba ma kuma ya fika shi ne fojada sai suka zo suka samu abdan wani bawa min ibadina daga cikin bayin mu shi wannan bawan atayna rahmatan min indina mun ba shi wata rahama min indina daga wajen mu musamman mun keɓance shi da wata rahama to wannan rahamar shine malamai dama suke kilafa akan cewa wai shi haliru annabi ne ko waliyin Allah ne ko suka ce eh annabi ne saboda ai rahmatan da Allah yake yana nufin annabci ne kuma can ƙarshe da yayi abubuwan yana cewa wa fa'altuhu an amri ko ban aikata daga umarni na ba ma'ana Allah ne ya mar wahayi wasu suka ce a'a wannan rahmatan din zai iya zama wilaya ne dan saboda Allah yana iya wanda ba annabi ba ma irin wannan rahama din sannan wancan wa ba'altu an amri yana nufin ainihin ilhama ne daga Allah dan Allah yana iya kowa ilhama kamar yadda ainihin zai aiko annabawa mu abin nan zai aiko manzanni ainihin mala'ika to Allah yana iya bawan shi da ya zaba ilhama kamar yadda yayi wahayi ga ainihin mamar annabi Musa da sauransu to shine yace atayna rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma sannan Allah ya ce wannan bawan namu mun sanar da shi ilman wani ilimi min ladunna daga wajen mu shine malamai suke cewa ilmul ladunni shi wannan ilimi ilimi ne da ake cewa ilimi na haƙiƙa ba ilimi ne na shari'a wanda zaka karanta shi a takarda ba ilimi ne na wattaqullaha wa yuallimukumullah ilimi ne wanda tsabar ibada da tsabar ikhlasi da tsaban ainihin tsoron Allah shine yake sa sai Allah ya sanar da ainihin mutum ilimin saboda ilimi ne na gaibi ilimi ne na Allah wanda in ba wanda Allah ya buɗa ba ba yadda za a yi ka san wannan ilimin saboda me saboda wata kila abun ma bai faru ba ko kuma abin yana rufe yanzu misali kamar abin da ya faru suna tafiya kawai ya ga yaro ya kare kan wuyan yaron ko kuma ya kama yaron ya kashe kuma wani ilimi ne ya hango a wannan yaron yanzu wannan ilimin a littafi ya za a yi ka gano cewa in kana tafiya ka ga yaro mai zuba kaza kawai kashe shi saboda Allah a littafi zai yi a gaya ma haka kaga zai yi ba ilimi ne daga Allah kawai wannan ilmin da binni ake ce mara ilimi ne daga Allah wanda Allah ne yake sanar da ainihin bawan shi ilimi ne na ilhama wanda sai wanda Allah ya zaba zai sanar da shi aha wa allamna min ladunna ilma Allah ya ce shi wannan bawan namu mun sanar da shi wani ilimi min ladunna daga wajenmu ilimin da ba wai tsaban ainihin neman karatu da tsaban nazari da sauransu ne zai sa ka same shi ba kawai tsaban tsoron Allah da kusanci da Allah da kuma inaya da zabi na Allah shine Allah zai kai mutum wannan matsayin ya samu wannan ilimin.
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا فكدوب إلى الندبي نأيني من neman ilimi yadda zai wa malamin shi ladabi kaga dai kaddara ma ko an ce habiru ɗinnan nan annabi ne a ƙaunin wasu malamai kaga dai ai bai kai annabi Musa ba tunda ma an ce annabi ne kai kaddara mursali ne sunan shi ma bai taba zuwa a Qur'ani ba annabi Musa ko mun ce shine na uku a cikin jerin bayin Allah amma duk girman annabi Musa nan Allah bai ce wa kallama Allah Musa taklima ko annabi Musa ya gwagwarmaya da yawa yayi da Fir'auna yayi da Qarun yayi da kaza amma yau da aka zo fagen neman ilimi annabi Musa da yazo da tausasawa da kwantar da kai yake cewa bawan Allah dan da yazo ya samu ainihin aluru da suka biyo sai suka zo suka same shi a naɗe ya lulluɗi da mayafin shi kawai yana kwance ba kowa ma kusa da shi shi kenan nan Musa yana zuwa Allah ya nuna mar cewa shine yana zuwa ya sallama assalamu alaikum sai Alur ya bude ya fiye ce awo yau sallama kuma a garin nan saboda garin ma babu wasu wanda ainihin za su yi sallama ya ce wa ke magana ya ce Musa ne ya ce Musa na bani Isra'ila ya ce ni Musa na bani Isra'ila ce me ke tafi da kai shine yace halatta bi uka al'antu allimani mimma ulimta rushida yace Allah ne ya gaya min cewa kana da wani ilimi wanda bani da shi shine nazo in zai yiwu ka taimaka min in bi ka saboda ka koyar da ni ka duba fa Allah Musa fa yace saboda ka koyar da ni mimma ulimta daga abin da aka koyar da kai ka koyar da ni rushidan shari'a aha قال إنك لن تستطيع معي صبرا Allur ya ce kai Musa innaka lan tastati'a mai sabra ya ce ai kai ba za ka yi hakuri da irin mu ba saboda me saboda shi annabi Musa malami ne annabin Allah ne mursali ne mai koyar da mutane shari'an Allah ko shi kuma kadir waliyin Allah ne arifi ne wanda ya san ilimi na hakika Allah ya buɗa mar ilimi na gaibi wayanda ilimin da kadiru ya sani a zahirin shi duk malamin shari'a ba zai iya yarda da shi ba haka kawai a kama dukiyar mutane a bata haka kawai a kama yaro karami a kashe haka kawai a je a yi kaza kaga ai hankali ba zai dauka ba ko shine yace kai Musa ba za ka yi hakuri da ni ba kaji shi Musa a duk girman nan nashi ya kwantar da kai saboda neman ilimi yake shi kuma Kadiru a matsayin shi na malami yana kura da Musa na cewa kai irin wannan ilimin namu da irin ku za su iya ba za ka iya ba dan tattabiya mai sabra yace har abada ba za ka iya samun hakuri tare da ni ba to amma dan ne sai yace me وكيف تصبر على ما لم تحط به كبرا to fa nan ku kula annabi a khadir da ya ce annabi Musa ba za ka iya hakuri da ni ba bai ce masa ba za ka iya hakuri da ni ba dan wulakanci ko dan wani abu ba a'a ya gaya masa hujjan abin da yasa na ce ba za ka iya hakuri da ni ba wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi kubra ta yaya za ka yi hakuri da abin da ainihin ilimin ka bai kewayo da shi ba kai ilimin ka din bai kewaye da wannan ilimin da na sani ba ilimin kadin kusan zai zamo sabani ne na ilimin da na sani a zahiri abin da kai aka nuna ma cewa karka yarda da shi ni kuma shine aka ce ayi kaga abin ba zai yi ba kai wannan abin shine ma Allah ya aiko ka matsayin ka na annabin Allah murtali kana zalunci kana kar ayi barna kar ayi kaza to ni kuma a baɗi ni Allah ya nuna mun wannan abin shine gyaran saboda haka ce za a yi tafiyar ta zo daidai yace kai ba tasbiru alama nan fi bi kubra ta yaya zaka yi hakuri da abin da ainihin jarabawanka da ilimin ka bai kewayo da shi ba kaga tafiyar ba za ta yi ba قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا amma duk da haka annabi Musa da ya sake kwantar da kai ya sake rarra shi kana yace mishi kai hakuri bawan Allah sata jiduni da sannu zaka same ni insha Allah kaji abin da aka faɗa na can baya wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kaga yanzu anan in ka lura nan Musa ya ce insha Allah kuma an ce ba zai yi hakuri ba ya ce insha Allah zan yi hakuri amma yayi hakuri kuma rashin hakurin ya cutar da shi don me ya ce dama insha Allah an yi abin ya kasa hakurin to amma ai dama na ce insha Allah in ma zan yi hakurin ba dama na ce insha Allah ne zan yi hakuri shine satajiduni insha Allah annabi Musa ya ce bawan Allah kai hakuri satajiduni da sannu zaka same ni insha Allah in Allah ya yarda da sannu zaka same ni sabiran mai hakuri kuma wala asi laka amra ba zan saba maka umarnin ka ba duk abin da kace ai kai ne shehi na kai ne malami na ni yanzu almajiri ne duk abin da kace zan bi ka ba zan saba umarnin ka ba dama ai shi malami tunanin shi kar in ce kai abu kaki ko kar in ce kar ai kaza kai ko kar ka ganni ina abu kaza ka ce wai zaka hana ni duk ba shi bane annabi Musa ya ce to ba za a yi haka ba duk abin da ka ce zan yi kuma ba zan saba umurnin ka ba duk abin da ka ce a bari zan bari ba zan iya hakuri da kai insha Allah zan yi hakuri in bi ka insha Allah za mu tsaya nan in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba da wannan kissa na annabi Musa bunda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi bunda muka yi kure Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka fahimtar da mu abin da Allah yake nufi a cikin wannan Qur'ani Allah ka wazantar da mu da abin da ya zamo na ainihin wa'azi Allah ka nusar da mu da abin da yake na izina Allah ka sa mu yi aiki da duk abin da muka fahimta abin da ban fahimta ba Allah ka fahimtar da mu Allah ka ƙara mana ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai albarka Allah ka sa mu gama lafiya alhamdulillah akwai mai tambaya
bayan wafatin annabi Musa shi annabi Yusuf Eh, bayan annabi Musa mubasharatan kuma annabi Yusuf eh, a dama shi annabi ne mursali amma bayan annabi Musa ya ci gaba da kira zuwa ga Allah. Ƙwarai kuwa, annabi Yusuf annabi ne mursali ne bayan annabi Musa ya ci gaba da ainihin kira zuwa ga Allah. Ai, Annabi Musa a wannan ainihin arba'in sanatin ya tiwu na fil ardi a nan annabi Musa ya wafati annabi Haruna ma ya wafati kuma Yusuf din ya ci gaba da kira zuwa ga Allah. Mm. Aha. eh au an biya huku ba eh me kake tamba eh eh mana kwarai kuwa ai shi yasa aka ce hukum din ai hukum din a haƙam din jam'i ne na hukum su ɗin wuta Allah ya ce labisi na fiha za su tabbata a cikin wuta a haƙa ba shekaru dubbai wanda ba iyaka kaga hukum guda ɗaya ma wasu malamai suka ce hukubi ɗaya fa yana wakiltar shekara dubu ne kuma shekara dubun nan kowane shekara yana da wata dubu kowane wata yana da kwana dubu kowane kwana yana da awa dubu kowane awa yana da minti dubu to irin wannan ne zai zama hukumi guda ɗaya to su ko ƴan wuta Allah yake labi shi na fiya a haka ba kaga ba iyaka kenan kawai shi yasa ma yake cewa kali na fiya abadan aha
akwai tambaya ehe kuma nan da sauke eh wani ya je masallaci yana sallah ehe to a cikin zafi ranar nan sai ya faɗi ya faɗi ana sallah a cikin sallah ma shi bai san inda yake ba eh da an tashi kuma aka ɗauko shi yana zuwa gida sai aka ce aka ba shi kina da magana haka ba shi ne kina da magana eh eh sha eh ya ake ake eh bayan ya dawo hankalin sarki sai ta shi azumin nan eh ya azumin sa to shi dama azumi ba a karya shi don yunwa amma idan ya kai ga zai taɓa lafiyar mutum ai dole za a bashi abinci dole za a bashi abinci wannan azumin shi din zai rama azumi ɗaya bayan ramadan zai rama azumi ɗaya bayan ramadan amma wannan abin da aka yi din ba laifi bane mutum har ya shiga wani hali da ya shiɗe ya yi mai dole za a zuba mar za a bashi abinci ya ci kwarai da gaske ya ramuwa ne eh ramuwa zai ramuwa zai ai an taba wani tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadana sai da aka kai azumi la'asar jama'a gaba da aka kirita kowa yana cikin halin da bai san inda yake ba annabi ya ce a dauko ruwa da aka dauko ruwa sai da ya daga ruwan kun gani ruwa ne ya ce manzo Allah ya sha ce kowa ya je sha ƙwarai saboda ai wahala ba abin da ta bari ƙwarai da gaske wahala ba abin da ta bari duk abin da aka ci har za a kai ga wani hali zai taɓa rayuwa dole za a bari kuma wannan barin ai darura ne ad-darura tubul mazurat ƙwarai kuwa larura ai yana iya sa ai komai ko mushe larura zai iya sa a ci Allah yana cewa fa man durra gaira bagin wala ajin fala hikma dai yawwa duk mutumin da ya shiga larura zai iya duk abubuwan da aka haramta sai dai wasu tsirarun abubuwa ne wanda komin larura za a ce ba a yadda kai ba kamar yanzu misali mutum larurar yunwa ta yunwa ba abin da zai ci sai naman mutum sai mu ce bai halatta ya ci ba shi ma dan me sai mu ce ai naman mutum guba ne in ya ci ma ba zai war maganin yunwan ba kuma in tsoron mutuwa ne wannan din ya ci mutuwan zai to me amfanin cin yawwa shi kamar kishi da giya sai mu ce duk kishin mutum bai halatta ya sha giya ba saboda me saboda ita giya harara ce wanda kare kishin take yi to me amfanin dan ka ji kishi ka sha giya amma sai ya ce wani abu ya makure shi sai a ce ya halatta mutum ya sha giya dan gusar da makara saboda me saboda giyar za ta gusar da wannan makara yawwa to duk abin da ka sani idan shari'a ta bude kofa din ta ce za ka iya yi sai an duba an ga yin zai ma amfani in dai ba zai ma amfani ba mai amfanin ka yi dama asalin abin haramun ne to amma idan zai tsirar da kai sai a ce aikata gurgudan tsiran yawa amma idan ko kai ba za ka tsira to ba amfani shi shine magana Allah ya samu dace abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka fahimtar da mu duk abin da ban fahimta ba duk abin da muka fahimta kuma Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka yi mana muwafaka da sunnan manzonka sallallahu alaihi wasallam dukkan alkhairin da kake ba bayan ka wannan wata mai albarka Allah mu roke ka Allah ka ba mu dukkan sharri da bala'i Allah ka kare mu Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka sa mu cika da imani iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da abokan arzikinmu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah ka ji kansu da rama kai dan uwanmu baban sala ya rasu yau an yi jana'izar insha Allah gafarta masa Allah ji kanshi da rama da sauran yan uwa da abokan arziki da suka rasu duk Allah ka gafarta musu wanda suke da rai da mu da su gaba ɗaya Allah ka samu gowar duniya da lafiya mu rabu lafiya Allah ka samu cika da imani marasa lafiyar mu na gida da na asibiti mata da maza maza da yara da manya duk Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya zaman lafiya da wanyewa lafiya masu roƙon addu'a da masu mana alkhairi bukatocinmu na alkhairi gaba ɗaya Allah ka biya mana Allah ka rufa mana asiri Allah dukkan abin da zai janyo mu yardanka Allah ka ba mu ikon aikata shi dukkan abin da zai janyo mana fushinka Allah kiya mu daga aikata shi Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka inganta mu Allah ka sanya mu a cikin bayanka da kake yantawa wannan wata Allah ka yi mana afuwa Fatiha da ayatul kursi wa salatul fatiha bismillah الله لا إله إلا هو أنا الجم لا تأخذ رسلك ولا نمر يا ربنا يا خالق العوالم هل بيننا وبين كل ظالم وجز لكل من إلينا أحسن وجازه أن الجزاء الحسن اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين